لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله خليل وداد العبد فيك صفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام كلمة وللمبتغي العليا ثناء وثناء لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خدع العرش المزيد لوضعته فإنك فوق الكائنات سماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام
Southwest. Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عظيما sadakallahul azim manya-manyan malamai da manya-manyan shehunai da manya-manyan kalifofi da manya-manyan zakirai masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato babanmu chief imam na garin Akwanga gari mai albarka da kuma babban sharifin da ya gabata wanda ya shayar da mu maganganu masu muhimmanci masu daɗi da babban bako malam Ilyas Abubakar da alkhalifa babban khalifa na wannan zawiya da sauran 'yan uwa wanda da yawa wasu ban san sunan nakin su ba amma dai mun san juna a fagen ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu abin alfahari da ya kai ka samu sanayya da mutum a fage na ƙaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe aka gayyace ni taro aka ce na yi magana akan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai na tambayi kaina wani kalma ne ya cancanta da manzon Allah wani magana zan faɗa ya dace da kimar manzon Allah sabila da harcen mutum bai isa ya faɗa maka waye annabi Muhammadu ba kwakwalwan mutum bai isa ya hanga maka hakikalin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wani yana cewa ya mustafa min qabli nash'ati adam wal kawn lam tuftah lahu iglaqu ayarum makhluqun sana'aka ba'da ma afna ala akhlaqika al khallaq ya zababban Allah tun kafin annabi adam ya zababban Allah wanda tun kafin halittu a fito da su daga babu kai zababbi ne ya zababban Allah a yaro makhlukun sana'aka yanzu akwai wanda zai iya yabanka ya faɗi haƙiƙaninka ba da ma asna ala akhlaqikal khallaqu bayan mahaliccinka Allah shine ya yabe ka ya girmama ka ya kambama ka yace litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah da kansa ya ce, Ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzan Allah. Manzan Allah nan sallallahu Alaihi wasallama, ku kambama shi, ku girmama shi, ku ɗaukaka shi, Allah kuma ku yi masa tasbihi safiya da maraice. to dole wanda zai yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara tunanin wannan shaksiya wannan haske na ubangiji wani ibara ne zai iya faɗan wane ne wannan haske din sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nesa lam yantahinna bima ta'ayal uqulu bihi insan alaina falam narqab walan nahimi أعي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتخل الطرف من أمامي da jama'an da suka zo bayan zamanin annabi da sahabban da suka rayu a zamanin annabi sun yi daidai wajen rashin sanin waye manzon Allah su kansu sahabbai ba su san waye annabi Muhammadu ba kazalika wanda suka zo a baya suna tafiya zuwa ga manzon Allah ne gwargwadon wato sairinsu na zuciya wajen ƙaunar Ubangiji. Sabila da dama idan mutum yana soyayya da Allah to annabi ne kofan shiga wajen soyayyan Allah fa anta babu Allah an yuri'in asabu min ghairi kala yadkhulu annabi ne kofan Allah duk wanda zai je gurin Allah kai tsaye to gurin annabi zai je so annabi ya sadar da shi da Allah subhanahu wataala saboda haka annabin da Allah Ubangiji ya yabe shi ya girmama shi, wanda Allah Ubangiji ya yi rantsuwa da garin da aka haife shi ya ce, La uqsimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad. Ya saukar da Sura Sukutum don ya nuna girman shekaran da aka haife shi, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil Allah ya faɗa mana irin albarkan da ke cikin shekarar da aka haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah Ubangiji ya yabe shi a dukkanin ɓangarorinsa kuma ya yabe shi a dunkule. Bai taɓa ambatan sunansa ba kai tsaye da ya unnida. Akwai abin da malamai suke cewa malaman luga suke ce masa nida, akwai nida'u talab ko akwai nida'u na talab akwai nida'u na du'a kira na addu'a da kira na neman wani abu to Allah ubangiji ya hana a kira annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya Muhammad Allah ya hana gaba daya innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum kira kenan wanda zaka kwala wa mutum kira Allah ya hana amma kira da zaka kira mutum ka kira shi da girmamawa irin kiran da za a yi ana gaida basara ke ko wani abu Allah ya ce wannan ma in zaka yi ma annabi ka duba ka ga irin kalman da zaka yi amfani da shi ya allazina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan kar kuna kiran annabi da irin salon kiran da shashi suke yi wa shashi har yanzu Allah ubangiji shi ya nadabtar da sahabbai ya ce ga yadda za ku zauna a gaban manzan Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ya ku mu'minai kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a idan manzon Allah yana nan to kar ku gabace shi ko da yaushe ku tsaya kuna bayan manzon Allah Allah ke ladabtar da sahabbai waɗannan Allah ke ladabtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar su ɗaga murya a gaban manzon Allah يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم لبعد أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال كنا جمريا كسما جمريا من ذن الله idan kuna ɗaga muryan ku sama da muryan manzon Allah za ku rubuta ibadun ku ba tare da kun sani ba aka ce duk cikin nau'o'in sabon Allah babu sabon da Allah ya ce yana rubuta ibada daga shirka sai daga murya a gaban manzon Allah la in ashrakta la yahbatan amal idan kai shirka aikin ka gaba ɗaya zai ruguje to haka daga murya a gaban manzon Allah yake Allah kuma ya yabi sahabban da suke kasa kasa suke rusunan muryar su gaban manzon Allah Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim masu kasa-kasa da muryar su gaban manzan Allah suna risinawa ba su daga murya waɗannan Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron Allah lahum maghfiratun suna da gafara daga gurin ubangiji wa ajrun azim da lada mai girma annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga zuwan annabi har wafatin manzon Allah Allah ubangiji ya nade mana shi a cikin alkur'ani ga baki ɗayansa dan haka duk wanda yake son ya san waye annabi yake son ya ga menene darajar annabi ya dauki alkur'ani ya karanta zai ga wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karami Allah Ubangiji ya jibanci al'amarinsa ga baki ɗaya, ga baki ɗaya, kowane mutum uwa da uba da dangi sun suke jibantan al'amarinsa, amma manzon Allah Allah ne ya jibanci al'amarinsa. Tun yana ƙarami, an tambayi Ja'faru Sadiq, jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, aka ce me yasa annabi tun yana ƙarami Allah ya ɗauki rayukan waɗanda za su kula da shi. Mahaifinsa annabi tun yana ciki mahaifiyarsa ya rasu mahaifiyarsa annabi na da shekara shida mahaifiyarsa ta rasu duk wanda za su bashi kulawa Abu Talib Abdul Muttalib duk sun koma ga Allah me yasa Allah bai bar annabi da iyayensa ya ji daɗin rayuwa da iyaye ba sai Ja'far Sadiq ya ce li kai la yakuna li ghairi al-haqq ihtimaduhu li'anna al-i'timad 'ala al-khalq min alamati al-iflas saboda kar annabi ya dogara da wanda ba Allah ba kar wani ya zo ya ce ai ni na bashi tarbiyya kaza sai Allah ya ce duk wanda za su kula da shi din Allah ya kwantar da su domin Allah ya jibanci al'amarin shi ɗayansa saboda haka za mu ga izina mai girma cikin wato nasha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasha'a yatiman wa asha kariman wa mata aziman ya rayu yana maraya marayan da ba uwa ba uba babu dukiya babu wani abu wanda zaka nuna na girman wato wadata ko mulki tattare da shi sayyidina rasulullah amma wannan marayan shine Allah ya turo shi domin ya zamanto mai albishir mai gargadi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira haka Allah ya faɗa wa annabi a Qur'ani wannan marayan to shi muka turo shi wannan wanda wasu suke masa ganin kaskancaccen shine muka turo shi shahidan mai shaida a gaban al'ummatan duniya ga baki ɗaya ran alkiyama annabi shi zai yi shaida gurin Allah wa mubashiran annabi shine mai albishir da azab da da rahman Allah wa nadhiran kuma shine mai gargadi daga azaban Allah wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira a cikin at-taura wannan sifan na manzon Allah ya zo kamar yadda yake cikin hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu lasta bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa ولن يتوفاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفطه به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا yanda muka ji wannan sifa da yazo cikin alqur'ani na ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran haka yazo cikin at-taura kuma a yazo a cikin at-taura da wani karin bayani lasta bi fazzin kai ba mai kakkausan hali bane wala ghalidin ba mai mummunan zuciya mai kakkausan hali bane wala sakhabi fil aswaq annabi ba mai daga murya bane a kasuwa wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a annabi baya rama mummuna da mummuna walakin ya afu wa yasfa yana afuwa yana rangwame walan yumitahu Allah ko walan yatawaffahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-auja kuma Allah ba zai dauke shi ba har sai ya daidaitar da addinin da ya karkace wa yaftahu bihi a'yunan umyan ya bude idan waɗanda suka makanta wa azanan summan da kunnuwan da suka kurumta wa quluban gulfan da zukatan da suka rufe suka yinke ba su fahimtar gaskiya wannan shine yadda Allah ubangiji ya hayya amanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ishe mu abinda kullum malamai suke fada mana duk qur'ani ba yanda Allah ya kira annabi da ya Muhammad babu babu yanda Allah ya kira shi da ya Muhammad amma Allah ya ce ya Adamu uskunan ta wa zawjukal janna Allah ubangiji ya ce ma annabi Ibrahim ya Ibrahim a'rid an hadha ya ce wa annabi Musa ya Musa wasana suka li nafsi ya ce wa annabi Isa ya Isa a anta qulta lin nasi ya ce wa annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan ya kira duk annabawa da ya nida'i amma badda manzon Allah da Allah zai jero annabawa sai ya fara da annabi a farko amma bai ce wa min Muhammadin ba sai ya ce wa minka wa min Nuhi daga gurinka kai ne farko ya Rasulullah kai ne farko ya Rasulullah wa min Nuhi sai annabi Nuhu haka kuma idan muka duba za mu ga shari'an da aka ba mu annabawa gaba ɗaya shari'ar manzon Allah ce kowane annabi an masa wasiya ne da addinin manzon Allah ba wahaita ta aka masa irin sifan yadda aka wahaita wa manzon Allah ba wannan ya ishi abin alfahari wanda yake nuna girman manzon Allah Allah yana faɗa mana shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhaina ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi Allah yace wato shara'a lakum min ad-dini Allah ya shar'anta muku addini wani addini ma wasa bihi nuhan addinin da Allah yayi wasiya da shi ma annabi nuhu sai Allah ya ce wa annabi wallazi auhayna ilayka kai kuma wannan addinin wahayin ta muka maka Allah sai ya ce wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa wannan addinin muka yi wasiya da shi ma ibrahim muka yi wasiya da shi wa musa muka yi wasiya da shi wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ashe annabawa wasiya aka musu to annabawa dukkan su an tsayar da su a gaban manzon Allah sun dauki alkawari da Allah akan manzon Allah akan idan suna cikin isar da sakon manzon Allah annabi ya zo suna cikin isar da sakon Allah annabi ya zo za su zama ba annabawa ba za su zama sahabban manzon Allah wannan shine alƙawarin da Allah ya dauka da annabawa dukkan su sai da suka yadda wa iz akaza Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akaftum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fash'alu wa ana ma'akum min ash-shahidin shi yasa duk annabawa idan suka zo gaban annabi sunan su ba annabawa ba sunan su sahabbai sunansu sahabbai annabi kwaya ɗaya ne shine annabi Muhammadu ma madat fataratu min ar-rusuli illa basharan qaumaha bika al-anbiya tatabaha bika al-usur wa tasmu bika aliya'u ba'daha aliya'u kowani annabi sai ya faɗa wa mutanensa akwai annabin da zai zo sunansa Ahmadu wannan annabi idan ya zo ni din nan zan zamo tabi'i a gare shi kuma za ku zamo mabiyarsa wannan shine yadda Allah Ubangiji ya nuna annabawa ko ko ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a gaban annabawa shi yasa ba wani aya na alkur'ani da zaka dauka face yana fada maka waye manzon Allah zaka sha mamaki kaga wai mutum musulmi ne na karanta alkur'ani amma bai ga manzon Allah ba a cikin alkur'ani wannan mutum idan sa a rufe ki idan sa a makance ki amma duk Qur'ani gaba ɗaya yana faɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga farkon Qur'ani har ƙarshen Qur'ani yana faɗa mana girman manzon Allah ne da kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a duk Qur'ani babu wanda Allah ya rantse da shi sai Annabi Muhammad duk abin da kaje Allah ya rantse da shi to rantsuwan wani manufa ne ba da zatin wannan abun bane annabi ne Allah ya rantse da shekarunsa sittin da uku Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwanka ya rasulullah waɗannan mutane suna cikin maye ne suna taimuwa annabi shi kadai Allah ya yi rantsuwa da shi sauran wasu rantsuwan kuma za ana yin rantsuwan dan manzon Allah ne ake rantsuwa misali da Allah ya ce wan najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وانين والنجم malamai suka ce wan najmi a gurin zuciyar manzon Allah ne shine annajmu din annajmu saqib in kullu nafsin lama alaiha hafiz annajmu saqib shine annabi Muhammad kamar yadda Abdullahi ibn Abbas kuma yace da Allah yace wan najmi idha hawa Allah yana nufin sahabban manzan Allah su ne taurari a gurin? Hawa kuma Allah yana nuni akan annabi ya yi kusa ya yi intiƙali daga duniya ilar rafiki la'ala shi yasa manzon Allah ya ce ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum sahabbai na taurari ne wanda kuka kama su kun shiryu sai Allah ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa a wani wajen Allah ya ce ya fil wal qur'anil hakim Abdullahi ibn Abbas ya ce ma'anan ya ce shine ya sayyidu ya kai shugaba annabi Muhammad saboda larabawa suna da ɗabi'an wani lokaci su share wani shashi na suna sai su bar wani shashi idan za su ce ya sahibu wani lokaci sai su ce ya sahi don haka Allah sai ya irin wannan usulubin ya ce ya fil na rantse da shugaba innaka laminal mursalin kana cikin manzanni ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi rantsuwa da shi cikin suratu duha duk da ba kai tsaye da annabi aka yi rantsuwan ba amma manufar rantsuwan annabi Muhammadu ne Allah da ya ce wadduha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala dalilin saukan wannan sura wahayi ya yanke ma annabi na tsawon kwana 40 annabi sai yana jin wato nauyi a zuciyansa na rashin zuwan wahayi kafirai kuma suna murna suna tsegumi suna zagin annabi suna ce ma nara shaidanaka illa qattaraka ka a'udhu billah koko wada'a muhammadan rabbuhu a'udhu billah suna ce ai mai zuwa wa annabi ma da wahayi ya bashi ya kyale shi to da daddare annabi yana gagara bacci dama baccin annabi ba irin baccin mu bane shi dama kwana yake yana ibada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthayi al-layli wa nisfihi wa thulthihi wa dha'ifatan min alladhina ma'ak kwana yake yana ibada idan ma kuma ya kwanta baccin ba wai bacci ne irin namu na mishari ba idan annabi ya kwanta bacci da baccinsa da fadakarsa duk ɗaya ne duk abin da ya faru bayan ya kwanta ya yi bacci to in ya tashi zai ce kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru a'a wannan baccin wata gaibu ba aka shiga zuwa ga wata alami dan akai wani sako la tunkiri alwahya min ru'yahu inna lahu qalbun idza namat al-aynan lam yanami shi yana da zuciyar da idan idan dunan sa guda biyu sun yi bacci idan manzon Allah bai yi bacci ba to dalilin yankewan wahayi annabi sai yana jin nauyin haka in gari ya waye hantsi yana tasowa annabi yayi kurum haka sai Allah yana rarrashin manzon Allah wadduha wannan lokacin da ka zauna kana hantsi ya taso din nan kana zaune kana jimami to na rantse da wannan lokacin wallahi idza saja na rantse da dare lokacin da yayi duhu kake tunanin wahayi bai zo ba ma wadda'aka rabbuka wa ma qala rasulullah Allah bai yi ban kwana da kai ba bai kyale ka ba walal akhiratu khairul laka min al ula ya rasulullah lahira abinda Allah ya tanadar maka ranar lahira ya fi na yau ya fi na yau ya rasulullah wasu suka ce walal akhiratu khairul laka min al'ula yana nufin yau fathi makka ranar fatu makkata ran da muka nasaran da muka tanadar maka ranar fatu makkata ya fi na komai wala sawfa yusika rabbuka fatarda ya rasulullah Allah zai yi ta baka yayi ta baka yayi ta baka sai ka ce ya ishe ka a iya wannan surar da a ce duk ƙur'ani babu surar da Allah ya yi manzon Allah sai a wannan surar wallahi wannan surar ta ishi annabi abun alfahari a gaban Allah saboda mu duba surar ta fara da rantsuwa daga rantsuwa sai Allah ya fara faɗa wa annabi ban maka kaza ba kamar misali wato misali zai yi kamar misali yaro wanda ya shiga cikin damuwa kana rarrashinsa haba kai kuwa na rantse da kaza na rantse kaga annabi baya bukatan Allah ya rantse masa bai bukata amma saboda girman sa Allah ya rantse ba ni na maka kaza ba wanda aka rubuka ma kala wala al-akhiratu khairul laka ai na tanadar maka da kaza ma ya rasulullah wala sawfa yutika rabbuka fatarda zan yi ta baka abin da kake so fa sai ka ce ya ishe ka haka ya ishe ka haka sai ka ce ya ishe ka haka aka ce wata ranar jibril ya zo gurin manzon Allah ya ce Allah ya ce na gaishe ka Allah ya ce na tambaye ka kana son al'ummanka matuka don haka Allah ya baka dama ka roƙa musu Allah ba mai yin talauci kowa zai zamo mawadaci ba mai talauci a al'ummanka annabi sai ya ce ya jibril ka ce ma Allah na gode na gode da abin da ya bani amma ka ce ma Allah ina son al'umma na idan sun ji yunwa yau sai su roƙi Allah gobe kuma su ƙoshi sai su gode ma Allah su zauna tsakanin ƙoshi da jin yunwa ya zama suna godiya suna roƙa suna godiya suna roƙa amma abin da ya ce ya bani da roƙa musu to ya banni da su sai ranar alkiyama ya banni da su sai ranar alkiyama sai Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda to Allah zai baka sai ka ce ya isa haka kuna ganin annabi zai yadda muna wuce yana aljanna kuna ga zai yadda الصالح الثابت يتي سبيئنا في الدها ولسوف تغضى فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يصاب من ji Allah ya ce zai baka sai ka ce ya ishe ka dan haka mun gode ya rasulullah amma mun san ba za ka yadda ba ɗayan mu yana cikin wuta kai kana cikin aljanna ya rasulullah wannan shine yanda Allah ubangiji yake girmama manzon Allah daga ƙarshen sura sai Allah ya fara sai alam yajid kai siman fa'aw ashe bai same ka kana maraya ba dazu an kawo sayyidi ashe bai same ka kana maraya ba fa'awa sai Allah ubangiji ya taro ka Allah bai same ka kana maraya ba ya taro ka wa wajadaka ballan fahada Allah bai samu mutananka suna habbace ba sai ya shiryar da su kabila da zuwanka wasu suna ce wai waje naka ba Allah fa haza wai sai aka samu annabi na bace ai annabi bai taba bata ba annabi Jabir ibn Abdullahi ya tambaye shi al-Ansari yace yaushe ka zama annabi yace labarin ba na yau bane kuntu nabiyyan wa adamu munjadilun fi sinatihi ni annabi ne tun annabi adamu yana cikin tabo da laka shi ne shehu ibrahim yace rasulun min al-maula وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذبا فنشأته تلبية الحق وادعوا لذاك أتانا قاسما صلى الله عليه وسلم yace ni annabi ne tun Adamu yana tabo ba a ma farar da shi ba to wanda yake matsayin annabi tun annabi Adamu na tabo shine kuma zai zo a bace kuma ai ba zai zo a bace ba ko wani ya tambayi annabi ya ce me Allah ya fara halitta ya ce nura nabiyi hasken annabi kai kai jabir to da Allah ya ce wa waje da ka bala fa Allah Allah yana nufin ya same ka cikin batattun mutane sai Allah ya shiryar da su saboda zuwarka wa waje da ka ailan fa agna Allah ya same ka cikin manyan wata wanda suke cikin fatara Allah sai ya wadatar da su da zuwarka wannan shine yadda Allah yake faɗa mana annabi Muhammad a iya wannan suran na wadduha wallaili idza taja za mu ɗauki darasissuka masu faɗi da babu lokacin da za mu iya budewa mu ɗauki suratu sharhi alam na sharah laka sadrak mu duba Allah ne ke magana da manzon Allah amma mu duba uslubin da Allah ke yi wajen rautasawa ga annabi Muhammad alam na sharah laka sadrak ashe ba mu buɗe kirjinka ba ya rasulullah ashe ba mu cika kirjinka da ilimi ba ya Rasulullah ashe ba mu cika kirjinka da hasken annabta ba ya Rasulullah shukka an qalbihi wa ukhrija minhu mudgatan inda ghasliha sawda'u khatamathu yumna al-amin wa qad udi amalam tudilahu al-anba'u an tsaga zuciyar annabi an cika zuciyar da haske Allah ke ce to ashe ba mu yalwata zuciyanka ba ba mu yalwata kirjinka ba ga annabi Musa a can yana ce rabbi shirah li sadri Allah ka bude kirjin nan ka sa kirjin nan ya zama mai yalwa ga annabi ana ce alam na shirah laka sadrak ashe ba mu yalwa ta kirjin ka ba wa wada'na anka wizrak ashe ba mu dauke nauyin da yake damun ka ba allazi anqadha dhahrak wanda yake nauyi a bayan ka wa rafa'na laka zikrak muka daga ambatanka duk duniya babu wanda ake kiran sunansa a duniya kamar annabi Muhammad. Ba wanda ake maimaita sunansa a duk sakannin duniya kamar manzan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Maimaita sunan annabi da ake yi, ba wani suna ko abinci ko abin daɗi ko abin so ko abin ƙauna duk wani abin da ɗan adam yake son sa a duniya ko kafiri ko musulmi ba abin da ake maimaita sunansa kamar sunan annabi Muhammad wa rafa'na laka zikrak ma zukirtu illa zukirta ma'i duk lokacin da aka ce Allah sai a ce Muhammadur Rasulullah wa rafa'na laka zikrak haka annabi yake a gurin Allah lokacin da aka yi yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe kafirai saba'in an ribaci kafirai saba'in annabi sai ya yi shawari da sahabbansa yaya za mu yi da waɗannan da aka ribata sai dina umar ya ce duk mu kashe su ya rasulallah ba su da amfani sai dina abubakar ya ce a ya rasulallah mu sai su kawo fansa su fanshi kansu mu samu abin da za mu karfafa musulunci da shi da tsira daga baya za su zo su musulunta ko a samu wanda za su musulunta mai ya faru annabi sai ya karbi shawarin sai na umar ya ce amma wannan shawarin naku guda biyu ya yi kama da ra'ayin annabawa kwaya biyu annabi nuhu ya yi addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin zayyaran innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara annabi isa kuma ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi sai ya ɗauki shawarin sai dina abubakar sai aka zantar amma Allah shi cikin sonsa ƙudurarsa ya fi son a zantar da shawarin sayiduna Umar ya fi son haka amma da annabi ya zaɓa sai Allah ya banna Allah ya haƙura da nasa domin annabi Muhammad ba kuma wai yardan Allah ya saba da yardan manzon Allah bane a'a Allah ya halitta cikin kun faikuru tun fil azal li takhsisihi fawqa al-qusus maziyatun sanatu ilayha qismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalin aliyatun inaratuhu hissan wa aqlan jaliyatun falal wahmu yaqawli wala shakku yaqra'u to cikin fil azal Allah ya rubuta abinda annabi yake so shi yake so haka Allah ya rubuta shikenan Allah ya yarda da haka sai bayan manzon Allah ya zantar da hukunci an ba da fansan Allah ya ce ni dai ga abin da nake so amma kuma tun da ka zantar da naka shikenan ya rasulullah idan za a fita yaƙi wasu daga cikin munafukai sai su zo suna cewa a mana uzuri wani ya ce matansa ba ta da lafiya wani ya ce dukiyarsa zai lalace wani ya ce bai da lafiya kowa ya kira ƙaryarai daga munafukai annabi kuma sallallahu alaihi sallama sai ya ce shikenan ku zauna ku zauna ku zauna ba ba sai an fita da ku ba Allah sai ya ce wa me yasa ka musu izini ya rasulullah afallahu anka kafin a ce manzon Allah me yasa ya musu izini sai da aka ce Allah shi gafarta malam Allah ya gafarta maka ya rasulullah afallahu anka Allah ya gafarta maka lima azinta lahum sai ya sa ka musu izini ai da ka bari sun fito an gane munafikai an gane masu gaskiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gurin Allah Allah ya dunkula shi gaba da yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai din rahama ne ga talikai gaba ɗayan su me yasa Allah yace ma annabi rahmatan lil alamin akwai sirri a ciki abu ne da yake da alaka da ilimi kwarai da gaske yana da alaka da ilimi kwarai da gaske ka duba jerin sunayen Allah sunan farko shine Allahu na biyu fa Ar-Rahman Allahu Ar-Rahman Allahu shine ismu zati litta'alluq suna ne na zati alami ne na zati wanda kowa sai dai ya zo ya rataye da wannan sunan Ar-Rahman kuma sifa ne na farko na zati to Allah sai ya ce wa annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahman daga rahmatu aka yi ishtiqaqin sa malamai suka ce abin da yasa a cikin sunayen Allah daga Allahu sai ar-rahman qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna abin da ya sa daga Allahu sai Ar-Rahman sabila da Allah da zai halicci halittunsa a sifansa na Ar-Rahmanu ya yi tajalli ya halicci halittunsa. Sai ya ce annabi Muhammadu kuma rahmatan lil alami mu buɗe kwakwalwar mu anan akwai babban ilimi anan annabi rahmatan lil alami annabi shine rahma ga talikai to abinda wannan ilimin yake isarwa shine duk abinda ba Allahu ba ya fito ne cikin rahmatu rahmatan lil alamin kuma shine muhammadur rasulullah ma'ana duk abinda ba Allah ba sammai da aflaku malakutu nasutu jabarutu duk wani abin da ka sani cikin awalim har ya dangane da lahutu yana siryani ne cikin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين kuma duk waɗannan sifofi na Allah ar-Rahmanu ar-Rahim duk Allah ya ba wa manzon Allah bil mu'minina raufur rahim haka Allah ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji shi ke faɗa mana idan ya tashi zai abbara maka manzon Allah sai ka ga tantikin da shirin kawai wannan shiri ne na kudura in ya duba shi gaba ɗaya wajen ɗabi'unsa sai ya ce, Wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'u masu girma. Kana kan ɗabi'u masu girma. Idan Allah zai duba ɓangarorinsa, ya duba idansa ya ce, zai yabi idansa ya ce, ma zagal basar wa ma faɗa da ƙadra amin a yati rabbi Idan annabi kenan. in zai yi magana akan harshen annabi sai ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in zai yi magana akan fiskan annabi gaba daya sai ya ce qad nara taqalluba wajhika fis samaa falalwalliyannaka qiblatan tardaha idan zai yi magana akan hannun annabi sai ya ce wa ma ramaita id ramaita walakinna allaha rama in zai yi magana akan zuciyar annabi sai ce ma ka zama du'a ma ra'a in zai yi magana akan kafan annabi sai ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina babu wani gaba jikin manzon Allah wanda Allah bai tsarkake wannan gaban ya yabi wannan gaban ba babu wannan gaban a jikin manzon Allah saboda haka duk maulidi yana cikin alkur'ani mu dai mun gode ma Allah da ya ba mu kaunan manzon Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarmu ya zamo ya rike manzon Allah da gaske da gasken gaske ya zamo zuciyarmu da gaske na tare da manzon Allah san annabi na da wahala san annabi abu ne mai girma san annabi abu ne da yana da khutuwatu da yawa da yawa sabila da soyayyan idan misali kana son annabi a wannan fagen ne to akwai fagen da ya fi karfin wannan fagen kana turawa za ka je wani fage na gaba ka sake zuwa wani fage na gaba abubuwan darajatun ne ba'adu ha fauka ba'azin mataki mataki ne duk wanda yake magana akan san manzon Allah to yana magana ne gwargwadon matsayinsa gwargwadon matsayinsa shi yasa idan muna magana akan san annabi da wani harshen wasu ba su ganewa saboda ba su zo wannan matsayin ba ba su zo wannan matsayin ba shi yasa shehu ibrahim radiyallahu anhu da ya fahimci jahilci yasa ake ta damuwa akan fana'insa akan manzon Allah yace yalumuna ni jahalan wa aikantu anna man tajarra'a minni ishari ma dhukuru ala innani radin bi an qila jahilun safihun wa in qalu fatabban lahu tabba yace jahilci ne yasa suke zargi na su ta yi kawai sai ta yi jahilci ne ya ce wa aikansu amma na san annaman tajarra'a wanda ya sha mimmi ishari ma zubduhu ɗaya cikin kashi dubu na abin da na sha na san manzon Allah sabba dole ya imauta cikin dajin manzon Allah ya ce ala inna ni radin na yarda bi an kila jahilun a ce ni jahili ne akan annabi na yarda ku faɗa Safihu na yadda ku ce wawa ne ni akan annabi ku fada? wa in kalu fatabban lahu tabba in sun ga dama su ce Allah tsine min Allah wanda raina in akan annabi ne ku faɗa ina ma dalla da wannan yana nufin me zagi na akan manzon Allah ma ni yabo na yake bai sani matsayi matsayi shi yasa a wani wajen zaka ga yayi amfani da kalmar hubbu a wani wajen kaga yayi amfani da kalmar widadu a wani wajen kaga yayi amfani da kalmar huyamu duka wannan mabambanta ne na matakan soyayya akwai soyayya a matakin alhubbu akwai soyayya a matakin alwuddu akwai soyayya a matakin alshaghafu akwai soyayya a matsayin a matakin alkalafu akwai soyayya a matakin algaram akwai soyayya a matakin alhawa akwai soyayya a mata yana nan mataki mataki yafi mataki 28 wasu ma sun ce ba wanda ya san iyakansa sai Allah akwai matakin da sunansa shiru kawai shiru kawai sunansa kenan shiru to abinda sunansa shiru me za a gane a ciki sai dai a yi shiru kawai ba magana kawai wani wajen ka ja ce maka kalilu wujadil abdi fi ka safa'u wa madhuka min da'il qulubi shifa'u wa dhikruka ya khairal anami ganimatun walil mubtaghil ulya sanan wa sana'u kaga yana nufin widal nau'i ne na soyayya widal soyayyan da da ka so mutum ka mallaka masa duk abin da kake da shi don kaga yayi farin ciki shine widal akwai tasayyum wanda da ita ya bude abal kalbu illa an yakuna mutayyama shine tasayyum shi kuma tasayyum shine ka bautar da kanka ga wadda kake so kuma baka bukatan ladan komai kawai bukatan ka yardansa baka bukatan komai kawai shine tasayyu ka bautar da kanka ma soyayya shehu zai ce to zuciyar ma gaba ɗaya ya ki sai dai ya zama mutan yaman yana cikin tasayyu sai ya ce halifa garamin ma'abocin garam garam ma wani mataki ne na soyayya wanda da ita albusiri ya bude burdansa fil gazli wa shakwal garam ko to halifa garamin bin nabiyyi muhayyama muhayyama huyam shi ma wani mataki ne na daban mataki ne na mutum ya ce mauta ya zama kamar mahaukaci akan wanda ya so mataki mataki ne shi yasa wanda ya dame mu akan san manzan Allah sai mu faɗa masa abin da Ahmad Shauke ya faɗa yace ya la'imi fi hawahu wal hawa qadarun law shaffaka al wajdu lam ta'dil wa lam talmi kai ne zargina akan san annabi tsaya kaji soyayyar nan kaddara ce. Da a ce ka san menene soyayya da ba da ka yi zargi na ba da ba ka zage ni ba. Soyayya kaddara ce, kai ma akwai wanda aka kaddara man. An kaddara maka san kanka, kanka da kake so shi kansa soyayya ne aka kaddara man. Ba ka san kanka? Ba ka san farin cikin kanka? Duk abin da kake yi a duniya don kanka kake yi. to wani kuma sai aka jarrabe shi da wani mutum wanda yake son sa fiye da kansa to wanda yake son wannan mutumin fiye da kansa zai ba da rayuwansa ya ba da dukiyarsa ya ba da lokacinsa fa waqti wa sa'ati sarattu li dhikri salatan wa mar'an min wa kasirtu jailama takiftu rasulullahi fi kulli awqati ma'ashi wa kasbi fa huwa likayru aqwati wannan shi ne matakin da muke wanda da yawa jahilai ba su sani ba suke zargin mu suke zagin mu akan wannan mataki ba abin da zamu ce mu manzon Allah sai dai mu ce mun gode ya rasulullah ba za mu biya ka da komai ba ya rasulullah ba mu da abin da zamu biya ka ka ba mu rayuwa ya rasulullah ka ba mu arzikin da ba a sayansa da kuɗi ya rasulullah ka ba mu madadin da baya yankewa ya rasulullah madadin soyayyen manzon Allah madadin soyayyen manzon Allah baya yankewa a kowane sa'a sai ya sauka a cikin zukatanmu mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah malamai kullum suna faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bangarorin da mutum zai duba idan zai magana akan manzon Allah kowane bangare bangare ne mai nauyin ilimin da ya fi karshen hankali don haka mai dabara idan ya zo zai yi magana a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya zo tun kafin ya yi magana zai zai nuna kusuri sai sai uzuran ilaika rasulullah in kafartu fi wasfi fa inna jamalaka lan yusab ka ya hakuri ya rasulullah na san ba zan iya siffanta ko a haƙiƙa ba sabila da haƙiƙanin ku ba zai taɓa siffantuwa ba abubuwan da zan rufe mana da shi daga ƙarshe saboda da akwai manya-manyan malaman da za su shiga da shayar da mu idan muna son mu samu nasara a rayuwarmu to mu kalli tarihin manzan Allah mu kalli rayuwar manzan Allah majazubai da suke son manzan Allah akwai lokacin da za mu ɗan ajiye jazban kaɗan sai mu dawo mu kalli waye annabi sallallahu alaihi wa sallama a rayuwansa domin mu samu nasarar mu na rayuwar duniya ina fatan ana fahimta akwai baturen da ya ce duniya ba a taɓa samun wani mutum mai ilimin zamantakewa da siyasa kamar annabi Muhammadu ba, in ji Bature. Ba a taɓa samun wani mutum kamar Muhammadu ibnu Abdullahi ba sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce a yanzu haka da duniyan nan ta rikice, babu abin da duniyan nan take bukata kamar ta dubi annabi Muhammadu ta dubi rayuwansa. ta dubi kawani dokokin da manzon Allah ya gindaya domin duniya ta gyaru a lokaci guda. Ya ce kai, da a ce yanzu yanzu Muhammadu zai dawo Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam zai dawo ya zauna a kujera a bashi kofi na kahwa kaman kofin nan na shayi da aka kawo kafin ya ga kafin ya gama shan yawan nan kofin shayi ya gama warware matsalolin duniya gabaki daya ya gama warware matsalolin duniya ga baki ɗaya. Farkon tasowar manzan Allah, darasin da za ka ɗauka a ciki shi ne, ka taso baka da ƙarfi ba shi yake nuna ba za ka zama wani abu ba. Za ka iya tasowa kai rago ne da baka da ƙarfin komai ba uwa ba uba ba ɗan uwa ba mai dafawa, amma kai ɗayanka ka ɗauki duniya ka riƙe ta a hannunka kai ɗayanka. akwai darasi a cikin haka a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu duba abinda manzon Allah yayi fama da shi na wahala wai ha qauman wai ha qaumin jafau nabiyyan bi ardin alifathu dibabuha wa dhiba'u akhrajuhu minha wa awahu gharun wa hamathu hamamatun warqa'u annabi ya kai ga ya fita a garin makka bai tare da kowa daga kishi sayyidina abubakar radiyallahu anhu daga shi cewa sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu amma manzon Allah ya dawo garin Makka bayan haka da shekara goma yana tare da sojoji dubu goma sha bakwai suna jiya da manzon Allah kafin manzon Allah ya bar duniya annabi iyaka ne la ilaha illallah shekarun annabi a duniya gaba ɗaya fa 23 ne 43 63 ne ashirin da uku yayi yana isar da saƙon Allah ko? A shekara ashirin da ukun nan, laraba wanda ake karanta mana tarihin su jahilai ne, ba su iya karatu ba, ba su iya rubutu ba, yaƙi suke yi, mayaƙa ne, namun daji ne, ba su da wayewa. A shekara ashirin da uku annabi ya mayar da su duk duniya ba wanda ya kai su wayewa. A shekara ashirin da uku manzon Allah ya mayar da su shugabannin duniyar da za su tinkaru kowace mamlaka su ba ta kwayari ko ta miƙa wuya ko a jijjiga ta a watsar da ita a shekara ashirin da uku annabi yana rubuta wasiƙa zuwa ga najashi yana rubuta wasiƙa zuwa ga hirakla azimin rum yana rubuta wasiƙa zuwa ga kaisar yana kiran su ko su zo su miƙa wuya ko manzon Allah ya zo ya saukar da su a matakin da suke. Al'iwanu Kisra hal da aka wa an zara, buruzu na biyin inna Kisra ta kahkara, a Kisra an ushe wana ja'a Muhammadu, wa halkat a takal mubizanu mukabbira, a Kisra an ushe wana ja'a Muhammadu, bi ayatihi al-kubra wa qasruka أرسل أكسرى أنوشر ونجاء محمد فهل قطع الأنهار أم هل تفجر أكسرى أنوشر ونجاء محمد يرتل ذكرا منذرا ومبشرا وقد سجد المعبود لله ناطقا وقد أنبأ الكهان ما كان مدبرا a cikin nash'a ta manzon Allah akwai darasi ga matashi ya ɗauki cewa rashin masu dafawa ba shi yake nuna ba zan iya komai ba. A cikin tasowar manzon Allah akwai darasi akan haƙuri da juriya zai mallaka maka abin da ya fi ƙarfin duniya gabaki ɗaya. Mu duba haƙurin manzon Allah da juriyar manzon Allah. izgilin da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kafahu almustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u kullu amrin naba nabiyina فالشدة فيه محمودة ورخاء لو يمس الندار هون من النار لما اختير للنجار السلاء babu irin walakanci da manzon Allah bai gani ba babu daga ran da manzon Allah ya ce musu ni annabi ne dan aike ne daga gurin Allah da sunansa a gurinsu as-sadiqul amin annabi yana faɗa haka sai suka yi tawaye suka karyata annabi amma su ma sun san ba annabi take karyata ba sun san annabi ba makarinci bane Allah ma ya faɗa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ba kai take karyatawa ba sun sai kai ba makarinci bane ya rasulullah Allah kake karyatawa ayoyin Allah suke karyatawa ya kai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaba da gaba da a zage shi tun da yake bai taɓa la'antar wani ba bai taɓa la'antar kowa ba laisa bila alif ba mai la'anta ba ne wala fahashin ba mai alfasha ba ne wala ayyamin ba mai aibata mutane ba ne wala sahabin ba mai daga murya a kasuwa ba ne wala yarfa'u sayyi'ata bis sayyi'a in an masa mummuna baya ramawa jullu da hikihi tabassuman mafi yawan dariyansa murmushi ne ba taba ganin ya yaje dariya yana ha ha ha ha ya yaje haka bai taba ba sallallahu alaihi wasallam sayyidin dihikuhu tabassum wal mashi al huwaina wa nawmuhu al asfar dariyansa murmushi ne sallallahu alaihi wasallam ka zalunce shi kuma yayi murmushi wani lokaci yayi sujada sai Abu Jahal ya zo ya ce ko annabi ya daga kansa ko ya kwankwaza kansa da dutse Abu Jahal yana tahdidi wa manzon Allah annabi yana sujada yana halin sujud sai ga Allah yana ce ka bar shi ya rasulullah ka bar shi ya rasulullah ba ya tara mutane yana ce su zo ya ga su ga abin da zai maka na injili ba fal yada unadiya sanadu zabaniya ya kira su mu kuma za mu nuna masa waye kai sanadu zabaniya kalla la tusihu wasjud waqtari bashi ci gaba da sujadanka ka kusanci Allah kawai sai ya ga kaman an bude jahannama ya ga wato wutan jahannama na ci balbal sai ya sheka a guje sai aka ce menene na gudu kuma sai ya ce ba ku ga abin da na gani ba ne duk da irin wannan zalunci da aka yi wa manzon Allah da wannan kafirci annabi bai taba mummunan addu'a wa kowa ba ya je ta'if an yi ta jifansa da duwatsu har jini yana zuba amma annabi bai gushe ba yana ce Allah ka shiryar da mutane na ba su sani ba ne, Allah ka shiryar da mutane na ba su sani ba ne, bai taɓa mana mummunan addu'a ba, wallahi da annabi ya mana mummunan addu'a da mun halaka. Da ba a aiki kakanin kakaninmu ba ma, amma annabi bai mana mummunan addu'a ba. Wanda idan muka duba za mu ga wasu annabawa in aka ƙura haƙurinsu suna mummunan addu'a. Annabi Nuhu ya ce, Rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin zayyara. innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara amma annabi bai taba mana mummunan addu'a ba roka mana Allah yake Allah ya shiryar da mu sabila da Allah al'umman sa ba su san wane ne shi ba a wannan lokaci din lokacin da manzon Allah yayi wafati sai jina Umar da yazo ya bude annabi ya ga fiskan annabi yace ya rasulullah ya rasulallahi kai ne wanda ‘yan wuta ranar alkiyama bayan an kai su wuta sun ga azaba suke kuka suke ɗandana sanin da sun bi ka suna ce ya laitana a ta'an Allah wa a ta'an Rasul ya Rasulullah kai ne wanda kai da'awa a shekara ashirin da uku duniya ta kalle ka aka yi imani da kai ga annabi Nuhu ya shekara dubu yana da'awa wa ma'amana ma'ahu illa qalil ya rasulullah kai ne wanda al'ummanka suka cutar da kai baka musu addu'an azaba baka ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya rasulullah kai ne wanda kutittiran dabino yayi kuka saboda kana dafa shi idan za ka yi khutuba ya Rasulallah, amma da ka bar dafa shi saboda zatin rabuwa da kai ya sa ya yi kuka sai da kowa ya ji numfashinsa cikin masallaci ya ce fananu aula bil hanini ilaika ya Rasulallah, mu muka fi cancanta mu yi ta kuka akan soyayyanka ya Rasulallah. saboda haka kar dabbobi su fi mu san annabi kututturan dabino ya yi kuka a kan annabi sallallahu alaihi wasallam barewa na daji barewa dabba ce annabi na cikin tafiya sai ji ana kiransa ya rasulallah ya rasulallah annabi yana juyawa sai ga barewa a daure a jikin bishiya sai barewan ta ce udunu minni ya rasulallah zo matso kusa da ni ya rasulallah annabi na matsawa kusa da ita sai ta ce hullani ya rasulallah sinceniya manzon Allah annabi ce ya zan sai ki ba ni na farauce ki ba tace ya rasulullahi wani balarabe ne ya farauce ni amma ina da 'ya'ya guda biyu a tsakanin dutse kaza da kaza ka cince ni nayi alƙawarin zan je na ba su mama zan dawo ya rasulullah annabi ya cince ta annabi yana tunce ta tafi ta je ta ba su mama ta dawo annabi yana cikin ɗaure ta sai ga wanda ya farauce ta ya dawo kuma sahabin annabi ne sai ya ce ko kana bukata ne ya rasulullahi na maka hadayanta annabi ya ce a'a ina bukatar ka fansar min a nan ma fa akwai wani kyakkyawan hali na manzon Allah ka je ka sha wahala ba na ce ka bani ba ka fansar min ya ba da ita kyauta ga manzon Allah annabi sai ya since ta yana since ta tafi matsakanin duwatsu tana ce haza rasulullahi an kazani annabi muhammadu na ya cece ni ya kubutar da rayuwana tana faɗan kalmomi na yabawa da jinjina ga manzon Allah alqadi iyali ya kawo cewa bayan wafatin manzon Allah an ga wata barewa ta zo jikin kabarin manzon Allah da ta zo ta gurfa na gwiwoyinta ku ga tsoro irin na barewa da ba ta zuwa gurin da mutane suke amma ta kutsa mutane ta zo har gaban kabarin annabi ta durkusa jikin kabarin annabi tana lallajin kabarin tana shishi na kabarin bayan ta tashi tana tafiya da baya da baya ba ta juya ma kabarin baya ba da baya da bayar ba sake yi sai da ta kure ba ta ganin kabarin sai ta juya ta ci gaba da tafiya aka ce jikan wannan barewar ne dabbobi suna san manzon Allah barewa tana kuka tana raki wa manzon Allah zaki annabi ya aiki safinatu maula rasulillah da wasiƙa ya kai ma sayyiduna ali khaybar safina na cikin tafiya a jeji sai ya ga zaki ya tinkare shi safina ya rikice ya rasa me zai tuna kawai sai tuna da wasikan annabi sai ya ciro ya tsaga yace ya abul haris hadhihi risalatun min rasulillah ya kai zaki wannan sakon annabi muhammadu nake dauke da shi zakin yana zuwa kawai sai ya rusuna sai ya kama goga jikinsa da jikin safina tu maula rasulillah sai ya zama abokin safina shi yayi rakiya ma safina sai da suka fita daga wannan jejin gaba daya ya juya ya kada wutsiya yana masa isharar ka gaishe min da annabi Muhammadu. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلكه الأصد في آجامها تجني ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منعجم haka fa annabi yake a gurin dabbobi yaushe zuciyarmu ya zamo kurma yaushe dutse ya fi zuciyarmu laushi annabi ne ya hau kan dutsen uhudu dutsen ya kama jijjiga annabi ya bigi bayan dutsen ya ce ka nutsu ya kai uhudu fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidani ni annabi muhammadu ni nake kanka ni da siddiqi abubakar ni da shahidai guda biyu umar da usman dutse yana rawan jiki in ya ji annabi muhammadu a kansa amma mu ba mu tunawa da annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyarmu ya yi rauni yan uwa da yawa a baki muke ce muke son manzon Allah da yawa wallahi billahi azim ni na san kaina kuma na san irin yanda muke da kalubale dangane da soyayyar da muke yi wa manzon Allah da yawa a baki muke faɗa misalin da zan maka ɗaya a rayuwanka wani abin da kake so yakan hana ka bacci haka ne ko ba haka ba da za ka yi appointment baka taba ganin gamna ba kawai kana zaune gamna ya kira ka da daddare ya ce wani ina son na ganka karfe shida wallahi ba za ka iya bacci ba kana Allah Allah ala ayyuhal laylul dawilu alan jalibi sulhin wa man isbahu minka bi amsali ka anna surayya ullikat fi masami hadi amrati kattanin ila sunni jandali kana ganin kaman daren ma ba yi tafiya ne Allah Allah kake yi gari ya waye ka je ka ga gamna. Budurwanka wanda kake santa idan ta ƙaurace maka, ko macen da kake santa, za ka iya ɗauko littafi ka buɗe kana karanta littafin ka ga ta zo tana maka bakan gizo, tana zaga kan littafin, ka ga baka ganin rubutu saboda santa. Haka ne? Ga samari ne mafi yawa a nan. Yaya soyayya yake ma zukatanku soyayyan mata. aziz ne nauyi ne za ka yi credit na 500 ka kira ta a waya kuna waya sai kun yi alal akalli awa biyar kuna waya a ce maka ko awa biyu ko awa uku kila a ce maka kudinka ya yi sauƙiwa account is low sai ka ce an min satan kuɗi ne mintin mu biyu kawai har kuɗin ya ƙare kuma awon ku biyu ba tare da ka sani ba kana ga kamar mintin ku biyu daɗi wai daɗin ganawa da masoyiya. To annabi yana bin ka bashi. Sau nawa ka zo kana salati ma annabi tun daga farkon dare ka ji an kira a salatu kaza ci ladanin ya yi batan laya ne ya zo lokaci ban yi ba. Sau nawa? Sau nawa? Sau nawa kana ambatan manzan Allah kamance da yunwa kwata-kwata na mance ban jin yunwa. ban jin kishin ruwa ban iya cina komai saboda an ambaci annabi so nawa aka ce annabi ka sadaukar da kayanka don manzan Allah annabin nan fa mafi yawa wasu mu duk da mun san so namu na da rauni sai mu tattara abubuwanmu mu tara kanmu muna son kanmu muna son matanmu muna son 'ya'yanmu muna son kuɗinmu muna tattalawa in an zo sai mu zo ta gaba mu ce muna san annabi sai mu koma mu tattara abubuwanmu muna fifita wasu abu a gaban manzan Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wallahi tallahi babu wanda zai zama mumini na gaske mai soyayya na gaske wallahi sai ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da rai fiye da mata fiye da yaya fiye da dukiya sai ya ji manzon Allah sau da kafa da gaske ne da gaske ne akwai munafurci cikin wanda zai ce maka masoyin annabi ne shi yana shura kafansa akan dokokin manzon Allah da gaske ne da gaske ne akwai munafurci cikin wanda zai ce ina san annabi amma ƙuru da ƙuru annabin ya ce maka ba na son kaza ka aikata kazan wallahi akwai challenging akwai akwai challenging a wannan akwai kalubale a nan annabi baya so wallahi ba na so idan da dan ga abu fari sol annabi ya ce mun baki ne wallahi sunansa baki kirin ba na so idan da a ce annabi zai ce kar na bi wannan hanyar wallahi ko kusa da hanyar ba zan zo ba sabila da wanda nake son sa baya so amma mun kike ta alfurman manzan Allah da yawa ma wasu sun maida san annabin kaman wani abu na gasa ko na siyasa ko na nuna gwanantaka la ba haka bane ba haka bane san annabi asirin zuciya ne wanda zuciyar naka ta cika da san manzon Allah bai iya cewa ma ya fito yayi alfahari baya iyawa kullum yana nuna na gaza a haƙƙinka ya rasulullah me abul harith al muhasabi yace al hubbu huwa mailuka bi kulliyatika ila mahbubi wa isaratihi an nafsi wa izharu ajzika fi haqqihi kullum kana nuna bankai ba na gaza bankai ba na gaza amma abin da zai baka mamaki yadda ake shura kafafuwa akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shura kafafuwa akan umarnin manzon Allah shi ya kawo al'umman mu zuwa ga lalacewar tarbiyya ya kawo al'umman mu zuwa ga lalacewar tsaro ya kawo makiyi yayi nasara akan mu ya kawo abokin gaba bamu da iko akan sa ya fi karfin mu kuma mun fi shi yawa mun fi shi jama'a mun fi shi dangi wallahi abin da ya jawo mana wannan shine shura kafa akan dokokin manzon Allah amma in muka bi manzon Allah to wallahi annabin zai bi mu in muka bi manzon Allah wallahi annabi ba zai bar mu cikin wahalar rayuwa ba walau lahu zibna wa kam narkabun nahya saboda haka daga karshe nasihan da nake wa matasa mu dage a halayen manzon Allah da ake faɗa mana na gaskiya da rubon amana da cika alkawari da kawaici da girmama na gaba da tawazi'u da jin kai da sassauci da rahama da haɗin zamantakewa na sada zumunta mu yi ƙoƙari mu kwaikwayi waɗannan mu yi ƙoƙari mu kwaikwaya haƙuri duk mu kwaikwaya ainihin masoyin manzon Allah da yake son ya zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ruwa zai sha sai ya tuna yaya annabi yake shan ruwa sai ya ɗauki ruwa ya sha ruwa idan zai sha sai ya tuna ya annabi yake shan ruwa in zai zauna ya ya annabi yake zama in zai ci abinci ya ya annabi yake shan abinci inda za mu kwaikwayi irin rayuwar manzon Allah saban Allah ma ba za mu iya ba wallahi sai dai abin da ya zama na bashariya misali cin abinci da shan ruwa dau darasi a wannan ka ɗauko kofin ruwa zaka sha ruwa ka ɗauki ruwan da zaka sha ka ce bismillah ka kwankwada ka haɗiye ka ce alhamdulillah ka sace kwankwada ka ce bismillah ka aje ka ce alhamdulillah ka sace kwankwada har ka koshi dan haka annabi yake shan ruwa idza sharibtumul ma'a fashrabuhu masan wala tashrabuhu amman fa innahu yurisul kabida inda ku sha ruwa ku sha tsotso kar ku sha shi kwankwada to idan da ka sha ruwan ka sha ka ce bismillah ka sauke ka ce alhamdulillah wallahi in kana shan ruwa da wannan uslubin wannan ruwan da ka shan in yana cikin cikinka har ka fitsare shi ba za ka saba ma Allah da gangan ba har ka fitsara wannan ruwan da ka sha din ba za ka saba ma Allah da gangan ba sai dai abin da ya zo wanda allaman wanda babu makawa dan adam yakan iya samun kansa cikin wannan yanayi saboda haka mu dage Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya sa annabi ya cece mu Allah ya sa annabi ya cece mu na na awa daya ya cika dama awa ɗaya muka ce za mu Allah ya ƙara mana son manzan Allah ga manya manyan shehunai nan wanda suka zo za su ba mu karatu su ba mu ilimi mazowa ilimi mazowa ma'arifa mazowa wayewa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya sake haɗa mu a gaba sabila da muna cikin gajiyar tafiya kuma akwai wani tafiyan a gabanmu za mu tsaya a nan malamai za su ci gaba da shayar da mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي إذا مشى في البر الأكبر تعلقت الوحوش بأزياده أبوي تنبيا ne? ina ba su da yawa to bismillah la ba su
Thank you. shin da karanta alkur'ani da kuma karanta alkur'ani da kuma yi wa annabi salatu sallallahu alaihi wa alihi da jiki ta ji kumbin lada
da karanta alkur'ani da salati ma annabi wannan tambayar rago ne jarumi ba zai yi wannan tambayar ba jarumi zai karanta qur'anin kuma zai yi salatin saboda haka mai wannan tambayan ka nada kafanka ka karanta qur'ani kuma kai salati kowanne da akwai kofan da yake budewa amma salati ma annabi babban sha'ani ne Allah ya kara mana san annabi sai ne
shin ya halatta a kira kai da fatima alaihi salam da cewa ma'afu
ya halatta a kira sayyida fatimatu alaiha salam da ma'asuma ya halatta sunanta ne ma ma'asuma sunanta ne ma'asumatun min min azabillah shi yasa aka kira ta da albatun sabila da Allah ya yanke mata da ita da wanda ya so ta da zuri'anta ba za su shiga wuta ba gaba ɗayan su gaba ɗaya. Za ka kira ta da albatu. Don haka ma'asuma a gudun su baye ma'asumiya ce. Ba ta taɓa laifi ba. Ba kuma muna nufin isma irin na annabi Muhammadu ba ba haka muke nufi ba. Isman annabi daban ne. Isman annabawa daban ne amma a martabanta tana da isman da Allah Ubangiji ya bata. والله تعالى أعلم نعم
tambaya ta gaba ita ce shin maulana shehu ibrahim ya sharifi ne
shin maulana shehu ibrahim sharifi ne ban sani ba gaskiya duk abinda ban san shi ba ba zan faɗe shi ba ban taɓa karantawa a littafi ba ban taɓa jin yadda ya ce shi sharifi ɗin ba ne kuma ban taɓa karantawa cikin littafi ba to kaga abin da baka sani ba kuma wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada duk da naji wasu suna faɗi naji ana faɗi ko ba haka ba amma ni ban ban karanta gurin ba eh wallahu a'lam
ita ta tambaya ta gaba ita ce ina neman a yi mana bayani game da kalmar wasiƙa da kuma matsayinta a musulunci alwasita ita ce wato sila ko kwaranga idan idan nefa zai hau dan zai hau zai hau ya yanke falwaya ko ba yakan saka kwaranga ba wannan kwarangar sunansa wasifa tsari yawwa tsari To duk abin da za ka bi ta wannan abin ka je zuwa ga wani abu sunansa wasifa. Motan da muka shigo daga Abuja zuwa nan sunanta wasifa. Jirgin da muka taso daga Bauchi zuwa Abuja sunanta wasifa. Duk abin da ta dalilinsa za ka sadu da wani abu sunansa wannan makil fa'il ɗin ma sunansa wasifa. To annabi kuma shine alwasitatul uzma. kowane abu da annabawa da salihai da shahidai annabi shine wasiƙarsu shine tsaninsu zuwa ga Allah ma'anan wasiƙa kenan an fahimta masha Allah Mun ya mula tambaya ta gaba ita ce muna da bukatar a yi mana ƙarin bayani game da wa'ayoyi yawan ma'ayoyi na'am walimla wa ainul yawma ainu muhammadin sarasiru bi haikali wa rawa'i wannan magana ne irin na fana'i fana'i kuma babu wanda bai san fana'i ba idan dai malami ne shi fana'i yana nan a littattafan magabata fana'i wani ɗaya ne daga cikin rumuzu na sufaye wanda suka yi masa istidlali da ayoyi da hadisai wanda ke tabbatar da haka wanda fana'i ɗin kashi uku ne akwai alfana'u an shuhudi siwa akwai alfana'u an wujudi siwa ko sannan kuma akwai alfana'in da ya kashi uku ne to shehu ibrahim da ya ce walimla me yasa ba zan faɗa muku son da nake wa annabi ba ai wa ainul yawma yau din nan ainihi na ma gaba ɗaya na ma na narke na ƙare ainihin Muhammadin na zama annabi. Fara ba wai yana nufin ku fahimci wani abu, ku fahimci wani abu. Ba yana nufin shi ne annabi Muhammadu ba. A'a yana nufin babu shi. Yana nufin babu shi. Ko ba haka ba? Yana nufin shi ya ƙare cikin samuwar manzan Allah. wani mula wa ainul yau ma ainu muhammadin me yasa ba tashbihi bane fana'i ne ba tashbihi bane fana'i ne abinda ake nufi da fana'i shine sifofin bawa ya kare ya yi talashi cikin sifan samuwa na gaskiya an gane ko muna da samuwa a gaban samuwan Allah ta'ala gaba ɗaya mu karewa zali ko laisa lana wujudun ma wujudillah to idan aka hukunta mu da karewan mu sai a ce gaba ɗaya muna cikin fana'i kullu man alaiha fa'al kowa ya kare to akwai wani mataki na soyayya da mutum zai kai ya kare cikin wanda yake so babu shi babu hannunsa babu kafansa ba kunnensa ba harshensa kamar yadda Allah ya ce fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in sa'alani la u'idhannahu Allah in ya so bawa sai ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama tafiyarsa ya zama hannunsa to haka akwai matakin da in mutum ya kai a soyayya to zai yi fanani ya kare gaba ɗaya ma babu shi shi ne shehu ya ce wa limla dan me wa ainul yauma ainihi na gaba ɗaya na kare ma saboda soyayya na zama ainu muhammadin sarafin ruhu sirrin annabi ya tafi fi haikali cikin sura na warawa'i da sikeleton kasusuwa na gaba ɗaya annabi ya mamaye nan shine a can yace walau sawwaru ni fil haqiqati lam yara cewa shakti mahbubin bihi na tamattahu fa ba'isu ibrahima lishawqi wahidun فلست أسنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع أكفت على باب النبي محمد فمن رام دري فهو أجدى وأنفه بمكة بالمسعى بخيف ومسأل ضياء رسول الله للطرف يلمأكم da sauransu wanda a ƙarshe yana ce alaika salatullahi summa salamuhu fa aishun bidunil hubbi fi kamu zayyaw ya rasulullahi duk rayuwar da aka yi ta ba a so ka ba to an cuci rayuwa an cozanta wannan rayuwa Allah ya raya mu da annabi ya kashe mu da annabi barkan manzon Allah alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر إلى كل حق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه من جدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين